ta sai aka tarar a rubuce a katangar gidansa ubangi subhanahu wata'ala ya gafarta masa kuma amma zan ƙara maimaitawa salula akwai sharri da musiba tare da ita na rantse da Allah da yawa daga cikin al'ummar zamaninmu sallara ta kesa da zo su jahannama da yawa daga cikin al'ummar zamaninmu salula ce silar tafiya su huta Allah ya kare mu wani komi wakalla yake yi komi wakalla yake ba ruwansa da alhalalu ba ruwansa sallata sallar mata ta durwakinsu kai saboda Allah akwai inci da ya huce Allah ya sanya sura su kutum a ƙor'ani da sunanku suratun nisa'i fa Allah ya sanya da za ka binciki lahazabi tana bayanin mata ka zo ka karanta maryam bayanin mata ake yi karanta talaka duk abin da ya shafi mata ne wallahi ba addinin da ya baiwa mata mutunci da daraja da karramawa kamar addinin musulunci kai fa annabi cewa yayi mace mutunce mai kima da daraja ba wanda ke karrama mace sai mutum mai kima ba wanda ke walakata da mace sai wanda ke walakatacce a rayuwa in ji wa in ji annabi muhammad zan fito tafsiri sai na ga a place public mata sun tattaru ana ana fati ana ana ana holewa wai da sunan sallar mata kai in akwai hankali a ciki a matsayin sallar ku ta mata ai kamata ya a taimaka muku wajen tsare mutuncin kanku ba wajen wargaje mutuncin kawunanku ba ai wallahi duk yadda kike ji da kyawu duk kike takama da fari duk kike da sharm kike da fonde kote kike da manyan idanu kike da karamin baki na rantse miki da Allah daga lokacin da aka yi wasa da mutunci ki an kare da ke wallahi ina wani zancen sallah ina wata zancen durwa ai durwa kinki shine kare mutuncin kanki durwa kinki mutunci ki shine durwa kinki wallahi kina saki da mutunci ki kira da durwa kinki wallahi Allah ya kare mu Allah ya sa su gane to Allah ya ce wallahu basirun bima ta'malun sai Allah ya ce aya ta gaba ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين sai ya ce من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah ya ce qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah qul ka ce ya annabi muhammad ka fada wa yahudawa man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zamanto maki wa mala'ika jibril to fada musu fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah shine ya sabkar maka da alqur'ani da izinin Allah subhanahu wataala jama'a mun fahimta da wannan malamai suka ce shi alkur'ani idan ara mayar ci alkur'ani ba a kai yake ba a zuciya yake ina ba ta mun fahimta alkur'ani a zuciya yake kuma da alace bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lad util ilma alkur'ani ayoyi ne bayyanu a cikin zukatan wanda suka yi imani wanda Allah bai wa ilimi to shine Allah ya ce ka faɗa musu duk wanda ya zamanto maki wa mala'ika jibril to mala'ika jibril shine wasita tsakanin kai annabi muhammad da kuma Allah subhanahu wataala nazzalahu ala qalbika bi idnillahi sannan musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da yake gabaninka na littafai irin su at-taura linjila sufi ibrahim wa musa da kuma su az-zabura sai Allah ce wa hudan kuma shi alqur'ani shiriya ce alqur'ani shiriya ce haka Allah ya faɗa Allah so da ce wannan zilmin alquran ma huwa shifa'un wa rahma alqurani waraka ce kuma shifa'i wa rahma ce wa al'umma ta halike baki daya to Allah ya ce wa manzon Allah hudan wa hudan shi alqurani shari'a ce alqurani inna hadha alqurani inna hadha alqurani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa shi yasa ka rike alqurani sai alqurani kasance maka haske a rayuwa sai Allah ya ce wa bushra lil mu'minin kuma shi alƙur'ani bushara ce wa masu imani ai ƙur'ani ya tattaro labarin abinda Allah ya tada masu imani a cikin aljanna Allah ya kai mu aljanna Allah ya ce wa bushra bushara ce lil mu'minin da masu imani sai ce man kana aduwwan lillahi duk wanda ya zamanto dan adawa mai kiyayya wa Allah subhanahu wataala wa mala'ikatihi da kuma mala'ikun Allah subhanahu wataala wa jibrila da mala'ika jibril wa rusulihi da manzannin Allah wa jibril da mala'ika jibril wa mikala da kuma mala'ika mika'il to fa inna Allah aduwwul lil kafirin sai dai Allah subhanahu wataala mai nuna adawa ne maki ne wa kafirai jama'a mun fahimta Allah ya ce duk wanda ya nuna adawa da mal- da Allah subhanahu wataala ya ki imani da Allah kuma bai yarda ba da watan abin da ya shafi mala'ikun Allah subhanahu wataala a kasancewarsu bayan Allah ba iyan Allah ba kuma wanda ba sa sabon Allah la ya'kuluna wala yashrabun ba sa ci ba sa sha sannan kuma la ya'suna Allah ma amarahum ba su wa Allah sabo to shine Allah yake cewa wa rusulihi da manzanninsa sai Allah ya kuma ƙara ambato yace wa jibril da mala'ika jibril wa mikala da mala'ika mika'il fa inna Allah aduwwu lil kafirin Allah subhanahu wataala maki ne yana nuna adawa da kafirai ya tabbata a musnad na imamu ahmad alaihi rahmatullahi ta'ala hadisin ibnu abbasin allah ya kara masa yarda yake cewa wasu yahudawa wata tawaga ta yahudawa sun zo wajen annabi muhammad sai suka ce ya abul qasim ya kai baban qasim haddithna an khilalin nas'aluka an hunna la ya'lamuhunna illa nabi ka ba mu labarin wasu ababe da zamu tambayarka a tarihin rayuwar duniya ba wanda ya san wa'annan ababen sai annabawa ba wanda ke ya san amsar tambayar da zamu ga sai wanda yake annabi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ce musu salu amma shi'tum ku tambaye duk abin da kuke so inji wa inji annabi Muhammad yace ku tambaye abin da kuke kuke so walakin ij'aluli zimmatallahi ku sanya ni a cikin zimma kariya ta Allah subhanahu wataala kamar yadda annabin Allah Yaqub ya roki kariya ga yadda nemi kariya ga yayansa idan na ba ku labarin abu amsa tambayoyinku za ku bi ni za ku yi imani in har abin da na gaya muku gaskiya ne to mun yi yarjejeniya da ku za ku bi ni za ku musulunta sai suka ce ba matsala annabin Allah lalle in ko abin da ka faɗa gaskiya ne za mu bi ka ya kai annabin ya ya abul qasim فقالوا سيزوكا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن أخبرنا عن أي طعام حرم إسرائيل على نفسه تنبيه تفارين muna son ka gaya mana wani abinci ne annabi yaqub ya haranta wa kansa domin Allah ya ce kullu ta'am kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an yunzala at-taurat to annabi ibrahim ya haranta wa kansa cin wani annabi yaqub ya haranta wa kansa cin wani abinci ba mu labarin wani abinci ne annabi yakubu ya haranta ma kansa in annabi ne ka sun ansa kafin a sauka da taura suka ce wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul ka gaya mana kuma yaya kamannin ruwan namiji suke ruwan maniyin namiji da ruwan maniyin mace sannan wa kaifa yakunu dhakaru minhu wal unsa ya ake yi a samu ɗa namiji ko a samu ɗiya mace tambaya ta nawa kenan ta biyu suka ce wa akhbirna bi hadha an-nabi al-ummi fi at-taurat wa man waliyuhu min al-mala'ika ka gayyi muna ka ba mu labari akan wannan annabi barcin annabi barci annabi ya annabi yake kwana wanda annabi al-ummi wanda bi irin mutu bai karanta ba ya zancan kwanan sa yake sannan kuma waye yake ka masa wahayi tambaya guda hudu kenan ko sai annabin Allah annabi Muhammad yake cewa alaikum ahadallahi mu riƙe alkawalin Allah tsakanina da ku mu riƙe alkawali a tsakanina da ku wani alkawali ne shi ne in har na gayyi muku abun kuka tabbatar da gaske ne sharaɗin shi ne za su yi za su musulunta za su yi imani sai ce amma na farko ina sanya Allah subhanahu wa ta'ala magiya ina muku magiya ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi anzala at-taurata ala Musa wanda suka da at-taura akan annabi Musa hal ta'lamuna anna isra'ila marida mardan shadida shin wai kun san ko annabi isra'il annabi yaqub yayi wani rashin lafiya mai tsananin gaske fa qala saqmuhu rashin lafiyar ya tsawaita ya jima da rashin lafiyar fa nazara lillahi nazaran sai annabi yaqub yayi alwashi wa Allah subhanahu wataala yayi bakance cewa idan Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya ya haranta wa kansa abincin da ya fi so da kuma abin da ya fi sha jama'a mun fahimta in har Allah ya ba shi lafiya to alkawali ne alwashi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wataala abincin da yafi so a rayuwa da abincin da yafi so a rayuwa ya haranta ma kansa wannan abincin da abun sha sai manzo Allah ce kuma abun fakana ahabbu ta'amu ilaihi wato luhumul ibil sai aka kasance mafi soyuwar abinci da shine naman raƙumi annabi yaqub yafi son naman raƙumi kuma yafi son nonon raƙumi an ba su amsar ko sai suka ce wallahi haka ne suka ce tabbas ba shakka abinda ka faɗa manzan Allah Allahumma na'am gaskiya ka faɗa suka ce to ya manzan Allah mu je tambaya ta bi sai annabi ce to ya Allah ka shaida na ba su amsar tambaya ta faru kuma sun gaskata mu je tambaya ta bi sai ce wa unshirukum billahi alladhi la ilaha la ilaha illa huwa ina muku magiya da Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi alladhi anzala at-taurata ala Musa wanda suka da littafin at-taura akan annabi Musa hal ta'lamuna anna ma ar-rajulu ghalidun abyad shin ko kun san ruwan namiji na mani wato mai kabri ne kuma farare ne wa anna ma almar'ati raqiqun asfar ko kun san cewa ruwan mace wato kabra ba sa da kabri silili ne ba sa da kabri sannan kuma wato yaro ne kawai suna da wani masara masara sai ce fa ayyuhuma ala kana alwaladu wa shibuhu bi idnillahi duk wanda ruwan ya fara zauwa tsakanin nan mace lokacin da aka sadu ake kwanciya wanda ruwan suka fara zuwa tsakanin nan mace da miji to sai ya zamanto dan daga wajen su ne in ruwan mace suka fara zawa sai yaron ya zamanto zai yi kawa da mace zai yi kawa ta siffar jiki ta siffar kala zaka wani yaro yana kawa da mamarsa taktis bai dauko kuɗi da babansa ba ko wani kuma in ka kalla zaka ga kawai bakin na uwar ne hancin na uwar ne kuma kan na uwar ne amma cinanin kuma na uban ne sallallahu alaihi wasallam to sai maza ke ce musu duk ruwan da suka gabata to shi sai kawar ta zamanto ta wannan in namiji ne sai ya zamanto namiji in mace ne kuma sai ya zamanto wato abin da ya shafi mace sai ke cewa wa idza ala ma'ul mar'ati ala ma'ar rajul idan ruwan namiji suka suka suka suka yi suka rige ruwan mace to ruwan namijin za a samu in ruwan mace ne kuma suka riga macen za a samu a ƙarshe suka ce eh Allahumma na'am wannan tabbas amsar haka take to muje tambaya ta uku sai suka ce hal ta'lamuna anna hadha an-nabi yace unshidukum billahi alladhi la ilaha billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa ina muku magiya da Allah da ya saka littafin at-taura akan annabi Musa hal ta'lamuna anna anna hadha an-nabi al-ummi tanamu aynahu wa la tanamu qalbuhu shin ko kun san wannan annabi ummi wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba idanunsa ke barci amma zuciyarsa ba ta barci su annabawan Allah wani karatu na daban annabawan Allah idan suna barci zuciyar a falke take tas amma kuma idanun barci suke yi ke sa duk abin da za a yi wa manzan Allah zai gani a cikin mafalki to wahayi ne jama'a mun fata domin ai ana kawo wahayi ne a zuciyar ko to ita kullun tana a falke suka ce tabbas abinda ka faɗa manzan Allah gaskiya ne tabbas abinda ka faɗa gaskiya ne yace Allah ka shaida sai suka ce to yanzu sauran tambaya ta ƙarshe waye yake ka maka wahayi to nan ne waye kamata mu tabbatar shin za mu yi imani ko ba za mu yi imani ba sun fara ezite yanzu sun kawo kuma wani abu na dakula tafiyar sai mun ji amsar tambaya ta ƙarshe to ko mu yi imani ko kuma mu yi imani sai ya ce to inna wa inna waliyar jibril wanda ke kamin sako shine mala'ika jibril ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه الله بي تبا تورو النبي بقى دنيا فايتي ملائكة جبن شيني كي كامسا وحي sai suka ce to tunda da an suka ce an samu matsala tunda malaika jibril ke kawo maka wahayi annabi zancen mu imani bai taso ba sai annabi ce me yasa suka ce adu innahu aduuna ai shi dan adawu makiyin mu ne sai ibnu abbas ya ce to sai Allah ya saukar da wannan ayar da makaranta man kana aduwan li jibril ko fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan kuma yana gaskatawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai ibnu abbas yace fa indaha da wannan abun da suka faɗa da ƙaryata littafin Allah ba'u bi ghadbin ala ghadabin sai suka waye gari cikin hushin Allah akan hushi can da su yi wa Allah karan tsaye kakanninsu da uwaye su yi wa Allah ta hushe karin tsaye Allah ya yi hushi a kansu sai kuma Allah ya yi istimrarin hushi a kansu har yau kuma Allah hushi yake a kansu yahudawa ko shi yasa duk da kai a rayuwa wallahi ba yahudi bai zai taba zama da kai da zuciya ɗaya ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba a ramma ولقد أنزلنا إليك آيات بينات Mm.
وما يكفر بها إلا الفاسقون aw kullama ahadu أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم Mm.
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ walamma ja'ahum ولما جاءهم رسول من عند الله من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم Mm.
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون Allah ya ce walaƙad an zalna ilaika ayatin bayyanat haƙiƙa musu Allah mun aiko da ayoyi bayyanannu ai wadihat Allah ya turo manzon Allah da ayoyi wanda suke a fili ba a ɓoye suke ba sai Allah ce wa ma yakfuru biha illa alfasiqun ba kowa ba yake kafircewa game da bin abinda Allah subhanahu wataala ya saukar sai fasikan mutane Allah ya kare mu nan ana nufin fasikai bi ma'ana kafirai sai Allah ce aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum yanzu duk lokacin da suka yi alkawali da manzon Allah ko alkawali da Allah Allah ce sai an waye gari wasu daga cikin su sun walwale alkawalin siffa ce ta yahudawa aƙida ce ta ba yahude a kullum in za ku yi alkawali ɗari sai ya walwale su wallahi Allah ce nabadahu fariqun minhum wasu tawaga daga cikin suna walwala wannan alkawalin Allah ce bal aktharuhum la yu'minun sani dai mafiya yawan su ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba sai Allah ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi a lokacin da manzo daga wajen Allah ya zo musu waye manzon shine annabin Allah annabi Muhammad musaddiqun lima ma'ahum yana gaskata abinda yake tare da su na littafin at-taura cewa annabi Musa yayi bayanin annabi zai zo ya karantar da su kuma hukunce hukunce suna kawa da juna nabada fariqu min alladhina utul kitab sai aka samu su tawaga sun yi watsi da littafin Allah kitabullahi wa ra'a zuhurihim littafin Allah suka mayar da shi a bayan kawunan su malaman tafsir suka tattauna akan wannan ayar me ake nihi da watsi da littafin Allah mutun ya dauki Qur'ani ya jeho a kwata ko kuma a cikin shara ko mutun ya walakanta da Qur'ani suka ce ai wannan gaya ce a matuƙa ta lalacewa mutun ya wa alqur'ani wannan cin kashin kajin amma abunda suka yi ga littafin ta da su ba sa aiki kamar da mutum za ka samu mutum yana ya ajiye alkur'ani a gidansa ya yi ƙura ya yi ƙura ya yi ƙura amma bai taɓa amfani da shi ba wannan ya tuna min da wata wani hadisa da ya faru a wani ƙauye cikin asar wani bawan Allah limamin gari ne shi ke jagorancin mutane sallah ya karantar da su ya ilmantar da su ya wa'azantar da su to akwai wani magidaci da matarsa sai suka yi gurin ina ma su gayyaci imamu ya zo ya yi buɗin baki a gidansu don su su su tasharrafa ya tasharrafuna bil fadl kuma buɗin baki ma akwai akwai lada ko musamman irin wa'annan bayan Allah masana alqur'ani ka gayyace suka ciyar da su aka gayyace liman ya zo aka ci abinci aka sha abun sha wanda yake halali ana nan eh, matar mai gidan sai ta aje kudi a tabul teburin abincin sai iska ya bu- ya bugi kudin sai imamu ya dauki eh, ya dauki kudin sai ga ga qur'ani kusa ga kusa da tabul a majikin sai ya sanya kudin a qur'ani aka watsa ya tafi a ce da aka tashi imamu ya tafi aka nemi kudi da kasa sama da kasa ba a samu kudin ba suka diba suka diba kuma ba wanda ya shigo cikin gidan sai shi ya samu su zargin to ya ba imamu ya yi awon game da kudinsu ba wannan abun ya sanya sai mijin ya ɗan rike liman cikin zuciya a kwana a tashi shekara ta dawo da yake suna son alkhairi kuma sai aka bari a ƙara gayyato imam har da ya ce ba zai gayyato ba matar ta matsa ta ce a gayyace shi ya ci abinci bai komi shi yawa kansa ya ci kaɗan ya tafi da kuɗin su ko eh yanzu da aka gayyato imam shekara bayan shekara ɗaya imam ya zo aka ci abinci amma ba su ba shi confess ba ba su da yarda da shi ɗari bisa ɗari sai aka taro zancen abin da ya faru wacce shekarar sai ke ba su labarin ai a bara iska ya kada kudinsu kuma kudin ya sanya a ƙur'ani aka ɗauko alƙur'ani malam shekara ɗaya ba su buɗe alƙur'anin ba ga kudin cikin ƙur'anin ai wannan ya zama to watsi da littafin Allah ka aje ba karantawa shikenan kawai sai in mutum ya gina sabon gida ya ce a zo a karanta mai ƙur'ani mutum ya gina sabon gida ya sa a kawo masa katon allo mai ayatul kursi mai falaki da nasu da ikhlasi ya ta'ado da shi ba don amfani ba malu suka ce wannan da cikin watsi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ga ƙur'anin ba karantawa ba aiki da shi amma kuma mun bi gidajen mun kawata shi da shi Allah ya kare mu to shi da Allah ke cewa eh ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون kamar dai ba su san abin da ke ciki ba na yin na hukunce-hukunce da kuma aiki da Allah ya wajabta musu aiki da littafin wallahi ba sayan ƙura'ani kai cikin gida ka aje ba abin da ake da bukata ƙoƙarin karanta shi a kai ka zamanto kana karatu shi kana tadabbudi kuma ƙira'a wata ke ƙira'a abin da ake cewa ƙira'a amma yau alkur'ani ya zamanto abun kasuwanci alkur'ani ya zamanto abun kasuwanci ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala yace wannan dusturi ne da Allah ya bayo manzon Allah da al'ummar annabi wanda abinda ake da bukata gare su shine aiki da alkur'anin ba a rubuta ba a sayar a'a qur'ani ayi aiki da shi Allah shi yasa Allah ya saukar da shi aya ta karshe ba lokacin karanta ba lokacin fasara ko ma ƙara makaranta wannan ayar sai Allah ya ce واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان mm.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر Mm.
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون sai ya ce walau ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير mm.
لو كانوا يعلمون
Ubangi subhanahu wa ta'ala ta tara wasu ababe a cikin wannan ayar mai girma wanda fassarar ta ba zai ba a wannan lokacin amma akwai abin da ya kamata mu lura a ciki. A wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin sihiri. A ƙarƙashin wannan ayar malamai sun tattauna kamar haka. Wai shin sihiri yana tasiri gaskiya ne zai yana tasiri? Malamai sun yi saɓani kamar haka. Jamhurul ulama suka ce tabbas shi sihiri yana da haƙiƙanin gaskiya sihiri gaskiya ne kuma yana tasiri za a yi wa mutum sihiri kuma ya yi tasiri a kansa wasu ka- eh, wasu kashe irin su al-mu'tazila suka ce a'a zan ci a ce sihiri na tasiri bai taso ba to kuma kowa ya kawo ayoyinsa da dalilai na daga cikin abin da jamhurul ulama suka buga na dalili suka ce Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin wannan ayar da za mu fassara wani safi in Allah yarda na biyu kuma suka kawo sahihu a ayyunan nas mutanen annabi musa irin yadda aka zo aka taru suka yi sihiri tabbas sihiri yana tasiranci kuma imamul bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi daga aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah ya kara mata yarda ta ci aiwa manzon Allah sihiri shugaban halitta da kansa ai masa mi ai masa sihiri har ma mala'iku guda biyu suka yi masa ruqya su karanta masa falaki da nasi suka ce shine dalilin sabkar sautul falaki da nasi sadakun manzala sallallahu alaihi wasallam watan ya karantar da ruqya akwai ruqya shar'iyya domin kariya da sharrin aljanu da mutane Allah subhanahu wataala ya kare mu da sharrin masu sharri to suka ce a ƙarshe shin ya halitta mutum ya koyi sihiri ya koyi da ake sihiri malamai sun yi sabani shi ma kamar haka wasu ka ce mubahi ne balahi mutum ya koyi sihiri don kariya kansa ta yi mutum iya surkulle kuma an shiga uku ko ana bata maka dare za ka ce duttawa za ta kashi wallahi amma abinda malamai suka tafi a kansa wanda shi ke fatawar jamhurin malamai shi ne cewa haramun ne koyon sihiri kuma haramun ne aiki da sihiri sannan kuma bal ma sun yi sabani shin wanda yake sihirin miya hukunci sa irin su imamu abu hanifa suka tafi irin su imamu malik irin su ahmad bin hanbali suka ce hukunci sa kawai za a kashe shi duk wanda yake sihiri aka tabbatarwa ne sihiri boka ne wanda yana sihiri kuma kusan sihirin nan kala-kala ne ya akwai wani shina nan a kasuwanci an kulle sa wani shina nan a zaman aure mata shi ta dabe shi shina son shi kara amma wallahi sai ya yunkura shi komo to Allah shi muna gaba wani kuma shi nan a karatu an sa masa gaba wani ba sihiri bane kuma kan mun baka ne wanda wani sati in Allah ya zamu yi bayani akai khairul kalami ma qalla wa dalla wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh